حدثنا احمد بن عيد الحارث نعم حدثنا خالد لا بن حارث
Ha- Khalid ibn al-Harith shi ma yana daga cikin tabakar wula daga cikin masu riwaya daga Shu'ba. Abdurrahman ibn al-Mahdi shi ma yana daga cikin tabakar farko ta masu riwaya daga Shu'ba. Na'am, Khalid ibn al-Harith. Na'am.
قال حدثنا شعبه Mhm.
عن عبد الله بن عبد الله Shi ne da ibn Jabr. din nan.
عن انس Na'am.
النبي صلى الله عليه وسلم عنه Daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce حب الانصار ايه الايمان ha- san al-ansar ayar imani ce وحبهم
kuma kinsu ayar muna alamar munafinci ce can an ce alamar mumini can da kuma alamar munafiki nan kuma aka ce alamar imani da alamar munafinci duk dai ma'anar su da
قال وحدثني زهير بن حرب na'am قال حدثني معاذ بن معاذ mu'az ibn mu'az al'ambari حاء Al- na'am ha
قال حدثنا ya hawwala sanad ابن معاذ shine dan mu'az ibn mu'az kenan wallafdu lahu wannan lafazi na waya- na riwayar ubaydullah ce
قال حدثنا ابي shine mu'az ibn mu'az قال حدثنا شعبه na'am عن علي بن ثابت na'am قال Ya ce.
سمعت البراء يحدث عن سمعت البراء أنا جاء البراء ابن حازم ابن عازم البراء بالمد wadan sun ruwaito shi bilkasri su ce albara ba tare da hamza din ba amma almashhur bal a, na ga nauyi cewa ma a sahih shi ne bilmaddi la bilkasr duk da yake an samu waɗanda kaga ya ce wa huwa ma'arufin bilmaddi هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون كلها وقال الشيخ أبو عمر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والمد ابن الصلاح يتشياكي يعني وتنصصن بلتكن أهل اللغة القصر والمد القصر البراء هنا ba tare da madda ba in kuma madda ce ta ce albara an gane bambancin Eh, ƙura'u masu karatu ku ne kuka ku ne kuka sani ko in za ku tsayawa akan hamza in sai ka sai ka yi tsayawar a can cikin makogoro albara a cikin cikin makogoro waɗansu masu tsananta su ce albara kamar yadda malamin mu shek al-sidi amini shin fiki sai ka sai ka yi wannan tsayawar ta fito ya ce albara na sai dilamine na
يحدث عن النبي صلى الله عليه yana yin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم انه قال cewa ya ce fil ansar a cikin sha'anin mutanen al ansar لا يحبهم الا ba wanda yake son su sai muni ولا يبغضهم ba wanda yake kiyayya da su ba wanda yake kin su sai munafiki من احبهم احبهم wanda duk ya so su Allah yana son sa ومن ابغضهم ابغضهم wanda kuma duk ya kin su Allah yana kin sa قال شعبه shu'ba yace قلت لعلي sai na ce ma adi ibn thabit سمعته من البراء ka ji wannan hadisin daga albara قال لي يحدث ala ainihin ya gaya ba ba ma na ji ba ni ya gaya na ji wata ne kenan kun ga wannan ya nuna san sai ni shiru ba ko kasan shi bai je da tabilisi ba ya ce a tabilisi akul kare saboda haka sai ya yi tabilisi in ya- in an rubuto masa hadisi tunda kaga me me a, duk da yake al adi adi ibn thabit a wannan riwaya ce sami'tul bara to wata kila a a wannan lafazin ubaidullahi shi yasa sai ya faɗi abinda ya ce abinda ya faɗa ɗin sami'tu amma kaga wannan ya nuna kan cewa asalin hadisin a wajen shu'uba ba da lafazin sami'tu bane tun daga shi shu'uba yana tambayarsa sami'tahu min albara wajen wannan a, man ahabbahum ahabbahu Allah wanda ya so su a, Allah yana son sa a, Allah ya so shi wannan zai iya daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko ikhbar cewa duk wanda ya so su to Allah zai so shi bi ma'ana wato san su hanya ce ta samun soyayyar Allah kamar yadda kuma kin su hanya ce ta samun soyayyar Allah wanda zai iya daukan ma'anar addu'a wanda ya so su to Allah ka so shi Allah ya so shi wanda ya ki su Allah ya ki shi addu'a ce kenan wane ne ya fi tsanani addu'a eh, addu'a to amma kuma wannan wannan kuma ikhbar ya riga ya samu ko wanda ya so su Allah ya so shi wanda ya ki su Allah ya ki shi ala'ayi hal dukkan ma'anonin guda biyu bayani ne akan wato falalar cewa waɗannan yana daga cikin ayyukan imani kun ga wannan ya nuna kan cewar daga cikin ayyukan imani akwai ayyuka wanda suke na zuci don so da kiyayya a zuci suke na'am alaikum salam wajen san amsa ne na'am za ka ga cewa haka kawai ma an kai ma'amala da su Mm.
nesa ba kusa da su sun fi mutane Kwarai.
amma ka so wannan ma za ga kana kaunar su har eh shi ne ai haka ne imam malik aka tambaye shi cewa me yasa ne mutanen maka suke da tsanani a mutanen madina suke da saukin hali yace saboda mutanen madina makka sun kori annabinsu mutanen madina kuma sun karbe shi kaga har yanzu wannan abin ya tare da su mutanen madina suna da suna da wannan karancin yace ni da shi ce bambanci tsakanin su suna da wannan sun buɗe hannun su su karɓi mutane kuma har yanzu suna da wannan lokacin da farkon zuwa ta da zuwa na saudiya shekarar farko a makka muka zauna tare da malam abdulhab a shekara ta biyu na koma madina tare da iyali a da na koma madina na samu wani gida akan wani dutse wanda wannan dutsen ana ake kafa tutar annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa jabalur raya na ake kafa dutsen tutar annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita jihadi akwai masallaci akai ana ce masa masjidul zubab wanda yan- a lokacin an kafa tutar yana yin sallah a nan masallacin ya daga cikin masallatai tsofaffi da umar ibn abdulaziz ya gina su a kan dutsen masallacin da yake da yan gidaje yan kanana na jin gabaki daya afiya salim sai ni. gidaje hudu ne mutum hudu ne akan dutsen mun hudu ne da mutane uku ne a afwan biyar akwai sale da sale da atiya da salim da humaid da muhammad humaid mutane biyar kenan ni kuma na shida lokacin da na zo suka suka yi zan rinka biyan kudi a duwata riyal 250 kudin haya tun da araha yanzu ba ka samu haka ba duwata riyal 250 gida ne sha'abi ba irin irin ba irin gidan zamani ba haka yasa abokai na yan america suna son su kawo jera in suka je sai in suka zo jana sai su ji kamar a madinan suke ta hakika ba irin gidajen zamani ba ne na ba su kudin wata aka aka aka sai abin nan din famfo wanda zai rinka harba ruwa sama aka dan gyaggyara gida na zauna wata na biyu na kawo musu kudi na kawo musu kudin wata suka ce a ba su karɓa ba haka zan zauna haka ne shekara hudu a wajen nan ko kwabu ba na biya akwai wani a waj- a ƙasa na wani wanda ya so mu zauna tare da shi mutumin mali sai zo ya ce to ko shi ma zai dawo nan ya zauna ni da ya kawo mun da gida sai ce to bar ne musu magana suka ce shi ma ya zo ya zauna ba koko haka mu- kuma banda haka wato makwabcin na akwai makwabci na wanda yake kusa da ni salim shi duk ran da zai je ya siyo abincin a- a- a- abincin buɗe a- abincin karin kumallo na iyalansa ba nasa zai siyo ba haka zai siyo na mutum uku da nasa da nawa da na makwabci saboda haka har zaman da ne ga baki ɗaya ni ban san sai abincin buɗe ba abincin break ba kuma yadda suke cin abinci in dare ya yi haka za ka ji ana kwala maka kira ya bashe haka za ka ji suna kira da daddare a sauko a ci abinci na ce musu na ci abinci na amma su matsa mun dole sai an zo a ci abinci na haka suke sa da kuma ba wai asalin su yan a wajen madina suke dauda da gari ne wajen kilomita 40 daga madina amma wajen shekara 50 da suka wuce suka dawo suka zauna a nan a suka zauna a kan wannan dutse to shi yasa ai a abin nan a wannan alkhairin suka samu saboda sun bude zukatansu da gidajensu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya wannan a tare da su ya ishe su matsayi cewa san su alamar imani ce na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد mutaimatu ibn sa'id al-thaqafi al-baghlani حدثنا يعقوب na'am بن عبد الرحمن القاضي alƙari alƙari ba alƙari ba ba nisba ila alƙira'a ba ba ƙari ba ne alƙari nisba ila ƙara wahiyar ƙabila a ƙabilatun ma'arufa na'am عن صهيب suhail ibn abi salih عن ابي shine abu salih samman عن ابي هريره daga abu huraira ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يظهر الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر mutumin da yake imani da Allah da rahi- a, babu wanda zai ki al'ansar ba wani mutum da yake imani da Allah da ranar lahira da zai ki ansar wato inda mutum yana imani na gaskiya to ba zai ki al'ansar ba kun ga dalili ne akan cewa shi'a imanin su da Allah da Allah da ranar lahira na karya ne saboda suna kin ansar tunda sahabbai suna al'ansar suna cikin sahabban da suke ki wannan hadisin a hadisin suhail kun ga shi suhail a ibn abi salih a yana da rauni a haddasa saboda ɗan uwansa ya rasu sai a a wannan abin ya bashi ya tayar masa da hankali wanda har ya buga kwakwalwarsa sai ya manta waɗansu hadisansa to wannan ya tasiri a kan riwayarsa saboda haka baya ma daga cikin rijal muslim a rijalin bukhari kuma muslim ma yana riwaya a gar- daga gare shi makaronan a cikin mutaba'at to kun ga wannan hadith din ai shahid ne ko ga waɗancan hadisan na'am
قال وحدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه na'am Usman ibn Muhammad ibn Abi Shayba dan uwar Abubakar ibn Abi Shayba sahibul Musnad قال حدثنا Jarir جرير shine ibn Abdul Hamid ad-Dabbi حا ya hawala isnadin قال وحدثنا ابو بكر بن ابي dan شيبه uwan kenan sahibul Musnad da Musannaf قال حدثنا ابو اسامه Abu Usama sunansa Hammad ibn Usama al-Qurashi maulahu كلاهما عن العامر kilahuma dawa dawa
بن ابي شيبه
yawwa jarir da abu usama kurin ka duba isnadi jarir ibn abdulhamid al-dabbi da abu usama su ne kilahuma
عن الاعرج daga amash
عن ابي سالم daga abi salih daga abi عن ابي سعيد sa'id قال قال ya رسول ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce الله لا يغضب الانصار رجل يؤمن بالله واليوم ba wanda zai ki al'ansa ba wani mutum da yake imani da allah da ranar lahira da zai ki al'ansa kun ga wannan akwai bambanci da riwayar suhail riwayar suhail daga hadithin abi huraira amma riwayar amash daga hadithin abu sa'id al-khudri to kun ga wannan illa ce amma ba ta tasiri akan isra'il saboda sabanin sahabi ba zai baya cikin ba zai kawo wata iskali ba to amma a a ku- a a a illa ce ko ba illa ba ce zai iya zamantowa illa sabani tsakanin a'amashi da suhaili kuma nan kun ga a'amashi yayi an ana bai bayyana tasrih bis sama ba ma duk wannan illar muslim ya kawo da kai da gare ta saboda a cikin shawahid na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه na'am حدثنا وكيع وابو معاويه عن الاعرج حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى والابن شيبه yahya ibn yahya an-naisaburi
والابشر lafazin nasa riwayar yahya ne قال اخبرنا ابو معاويه na'am daga abu muawiya عن الاعرج daga amash عن علي daga adi ibn thabit
عن زهري قال daga zir zir ibn hubaish al-asadi al-kufi
قال قال علي ya ce aliyu ya ce ali ibn abi talib kenan والذي فرق أحد shi wannan zir ibn hubaish yana daga cikin al-mu'ammari adrakal jahiliyyata wal islam Mm. adrakal jahiliyyata sai dai bai- bai hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane mata sanata 82 wa huwa ibnu 120 sana yana daga cikin wanda suke dogon tsawon rai shekara 120 yayi yace qala aliyun aliyu yace ali ibn abi talib والذي فرق الحبة na rantse da wanda ya ki- ya tsaga kwaya wato ya tsaga inna allaha faliqul habbi wan nawa wanda ya tsaga kwaya ya fitar da tsuro daga ciki Allah kenan
وضع النسمة wa bara'a nasama ya halicci rai Mm, bara'a shine al- wato wanda ya kai a- a- a- wanda ya ai bi ma'ana khalaqa annasama annafs ana nufin rai Mhm.
إنه لعهد النبي الأمي wallahi alkawarin annabiyul ummi annabi wanda yake ummi baya rubutu baya karatu Allah ya tsira da aminci a gare shi ilayya a gare ni الله يحبني إلا المؤمن cewar babu wanda zai so ni sai mumini ولا يكرهني إلا المؤمن kuma ba wanda zai ƙi ni sai munafiki alƙawari ne Allah madaukakin sarki ya yi ma ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina Ali ba wanda zai so shi sai mumini ba wanda zai ƙi shi sai munafiki shi yasa kaga imamu nawawi sai ya hada su su biyu a tarjamar san ansar da ali yana daga cikin imani to kun gani wannan a cikin wannan akwai raddi ga shi'a su za su ce ai gashi su ne kaɗai suke son ali su ne kaɗai suke son ali saboda haka duk a wanda baya son ali kaga munafiki to sai a ce musu to kuma ya kuka ƙara da wancan ya kuka ƙare da wancan ai ba ali kawai ya ce a so ba ya ce har da ansar ba Mm. na'am na'am na'am ci gaba ka biyo
babu babu bayanin bayanin kusanin iman nuqsanil iman bi naqsi ta'at babu bayanin eh, wato raguwar imani da raguwar ayyukan da'a wa bayanin itlaqi nafsi kullu ala ghairi kulli
da kuma bayanin sakin kalmar a wato amfa a- wa- wato itlaqi sakin kalmar kafirci akan a- akan abinda ba kafirci ba
ka kuma rubuta wa ta uku kamar kafir kamar wato butulci shine kufrun ni'ima wal uquq ah, da ku- wal huquq da kuma kafirce ma haƙoƙi
قال حدثنا محمد بن ربيع ابن مهاجر afan kun ga hadisin nan gara da na gaya muku wannan imam muslim ya ruwaito daga abi salih da abi sa'id ko nace akwai sabani akan wannan to ya ruwaito ma daga abi salih da abi huraira hadisin amash amash yana da riwaya biyu saboda haka babu illa nace muku za ta iya zamantowa illa amma ba ta tasiri a matan eh bisa ga shi nan ibn abi asim ya ruwaito shi a cikin al-ahad wal mathani na'am amma dai illar a to kuma kun ga wannan ya nuna kan cewar tadlisin amash ya yi tasiri a nan? Eh? saboda me? saboda mutaba'ar suhail eh suhail ya mutaba'a da shi a santum yawa kun ga an fara tadbigi kenan Yawwa. na'am
قال حدثنا محمد بن ربيع ابن مهاجر نعم قال حدث- حدثنا محمد بن رمح ابن رمح ابن المهاجر المصري
قال اخبرنا الليث الليث ابن سعد امام اهل مصر عن ابن الحارث yazid ibn abdullah ibn al-had shi wannan mad- madani ne
عن عبد الله بن an abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn dinar عن عبد الله بن daga abdullahi dan umar kun ga wannan isnadin ya hada misrawa da madaniyawa da muhammad ibn ruh da laith ɗan misr ɗan misra ne daga abdullahi ibn dinar ah, da da yazid ibn al-had da abdullahi ibn dinar da ibn umar dukkan su madaniyawa ne
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
انه قال cewa shi ya ce يا معشر النساء ya ku tasa- ya ku taron mataye ta saddakna ku yawa- ku yi sadaka
واخبرنا الاستغفار ku yawaita istighfari neman gafara Allah
فاني رايتكم ومنهن قال فاني رايتكم رايتكم اكثر اهل النار domin ni na ganku ku ne mafiya yawan yan wuta
فقال امراه منهن جزرا sai wata mace a cikinsu jazla mai hankali mai tunani
وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار to me yasa me yake gare mu ya rasulullah muka zama mu ne muka fi yawa a wur- muka fi yan- muka fi yawa a cikin yan a- a- a yan wuta قال تكبرنا اللعنه yace kuna yawan tsinuwa وتكبرنا العشر kuma kuna butulce ma ba kuna butulce ma abokin zama shine miji
وما رايت من قصه عقل الذين ban taba ganin waɗanda suke da tawayar hankali ba da kuma tawaya a cikin addini اغلب يدرك amma tare da haka masu rinjaye akan mutum wanda yake haziki mai cikakken hankali min kunna daga gare ku wato ga ku da tawaya a ta wajen hankali ga ku da tawaya ta wajen addini amma kuma da wannan raunin naku kuke rinjaye akan mutum haziki mai- mai mai hankali mai basira mai kaifin hankali amma sai ku gama da shi sai قالت يا رسول الله ta ce ya rasulallah wa ma nuqsanil aqli wad din menene wannan tawayar hankalin da tawayar addini قال اما الانسان العقل amma tawayar hankali وشهاده الباطل to shaidar mata guda biyu تعدل شهاده الرجل tana daidai da shaidar namiji daya فهذا نقص لا wannan tawaya ce ta hankali والكفر بيان ما يصلي kuma tana zama darare ma tusalli ba ta sallah والتكفير بالجماعة kuma ta ramadan ya zo ba ta azumi فهذا نقص wannan tawaya ce a cikin addini
وحدث- وحدثني أبو طاهر abu tahir ahmad ibn ah, abu tahir ahmad ibn tahir kenan ko Ah. Mm. abu tahir abu tahir abu tahir na'am ahmad ibn amr ibn sar ahmad ibn ah, shine ibn sar ana ce masa ahmad ibn sar amma asalin su ahmad ibn amr ibn sar Mm. al-musri shabu ibn mutum musri ahmad ibn amr ah, ibn sar
قال أخبرنا ابن وهب ya ce akbarana ibn wahab shine abdullahi ibn wahab sahib malik عن بكر بن مسلمة daga a- a- an
بكر
an bakr بن مسلمة ibn mudar daga bakr ibn mudar
عن ابن هادي an ibn al-hadith ibn al-hadith hada isnad mithlahu da wannan isnadin kutan kusa a wannan hadisin ya faɗi abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ne waƙi kuma wannan yana ishara ne ga abinda ga ɗabi'a irin ta mata mata a wato a adifa ta fi ƙarfi wajen su ta aiki da hankali mace ta mace ba ba ta da a zabbin ranta kan ta yi aiki da hankalinta fiye da namiji ɗabi'a ne haka Allah maɗaukakin sarki ya yi kuma ɗaya daga cikin abubuwan da yake sanyawa shine irin halin da suke shiga ciki da suna cikin halin al'ada wanda yana ca- yana tasiri a kansu Um, yadda suke fushi da shi yasa aka hana ma a yi saki a lokacin ba kamar yadda sauran mutane suke ba da wata ce ba haka kawai za ta yi tunani za ka shi an yi mata abu kaza an yi mata abu kaza an yi mata abu kaza ana mata eh, ta ji cewa an yi ma wata wani abu ana ba ta labari sai kawai ta tsorata ita ma an yi mata mijinta yana zuwa kawai sai ta canza masa bai yi ba bai ce zai yi ba ba abin da ya haɗa kawai ta ji an yi ma wani amma kawai sai ta ɗauka ita ma haka har ma an yi mata wadda dai a can wadda za ta yi to wannan yana daga cikin tawaya a cikin hankali waɗansu suna cewa musamman masu sha'anin haƙƙin mata har suna inkarin wannan hadisin cewa ba zai yi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka tunda ana ganin akwai mata waɗanda suka zama to hazikai kamar irin su bilkis wadda ta yi mulki akan maza da sauransu shi kuma ya tana zuwa a cikin alkur'ani to wannan waɗanda yake sun zamanto daban wannan babu hukunci a gare su amma hukunci ga abin da yake shine galibi abin da yake galibi haka mata ciki kuma kasancewar a wannan yana daga cikin nasihar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar wato abinda a suke ɗabi'ar su ne wanda wannan ɗabi'a za ta kai su zuwa ga shiga wuta zamanto mafi yawan 'yan wuta to ya gaya matan mumini su kiyaye ta shine yawan tsinuwa ba wuya mace ta tsine ma ta tsine ma ɗanta ba wuya wajen mace musamman matan larabawa munan da sauƙi a wajen mu amma matan larabawa ba wuya za su ce ya kal Allah ya la'ana ka ba ruwansu mai sauƙin faɗa ne a wajensu da, da kuma har yanzu kuma har yanzu suna da wannan Mm. Ya- ya mal'una Mm. ba wuya sun gaya ma yansu haka a matan larabawa ɗabi'arsu ne Ina mu suna ba da wannan. Zan tsiri.
su ka ba wani da suke saka to sannan kuma ga ga butulci a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zaka kyautata ma ɗaya daga cikin su rayuwa baki ɗaya sannan ta ga wani abu guda ɗaya daga gare shi sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qat ban taba ganin wani alkhairi daga wajen ka ba me zaka me kai mu me ka tafi me ka tafi kuma in abu yayi daɗi sai ta ce haba ai ba abin da zan ci amma kuma ita da ta faɗa ba a wannan ce din ran da abubuwa suka rikice sai ta ce me kai mu to to wannan wato ya nuna shine kun ga a shahid anan shine an yi laƙin kafirci akan ma'anar butulci ya kafurna al'ashir haka aka ce ai suna butulce ma al'ashir bi ma'ana azzauj an ce masa al'ashir saboda ana mu'ashara da shi al-mu'ashara shine zamantakewa abokin zama na'am
قال وحدثني الحسن عن علي بن ابي آه، نعم الحسن ابن علي الح- علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق da abubakar ibn ishaq قال shine abubakar ibn ishaq ina ga sarraji ne ko wasmuhu muhammad eh muhammad ibn ishaq as-sarraj sahibul musnad Eh, shine muhammad ibn abubakar muhammad abubakar ibn ishaq nan muhammad ibn ishaq as-sarraj yana da musnad musnad as-sarraj
قال حدثنا ابن ابي مريم eh sa'id ibn abi maryam kenan قال اخبرنا kuma ina ganin sa'id yawa sa'id ibn al-hakam ibn muhammad ibn abi maryam al-jumahi abu muhammad al-basri al-misri al-faqih al-jalil
قال اخبرنا محمد بن جعفر na muhammad ibn ja'far a gundur kenan sahibu shu'ba قال اخبرنا زيد بن اسلم ko ba shi bane ne ko ba sahibu shu'ba bane amma hanya yayi riwaya daga zaid yayi riwaya daga zaid ibn aslam na'am wannan yana buƙatar bincike dan gundar Mus- basri ne. zaid ibn aslam kuma madani ne kuma wannan isnadin ma wa'annan duk misrawa ne ya kai gundar misra na'am mu ci gaba mu ci gaba
عن الله بن عبد الله عن ابي سلمة عن an an wa ziyad ibn abdullah an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam qala akhbarani zaid ibn an iyad ibn abdullah daga iyad ibn abdullah
عن ابي سلمة الخدري daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam
ها yawa hawa hawa sanad قال وحدثنا يحيى بن ايوب nam yahya ibn ayyub al-ghafiqi da ku- da kutaiba an da Qutayba shine a Ibn Sa'id wa Ibn Hujr Ali Ibn Hujr
قالوا حدثنا اسماعيل suka ce haddathana Isma'il وهو Isma'il ibn Ja'far kenan na'am عن عمرو بن ابي عمرو an Amr ibn Abi Amr
عن المقبري
an al-Maqburi عن المقبري daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi عن ابي هريره daga Abu Huraira عن النبي صلى الله عليه daga Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam مثل هذا حديث ابن عمر da kwatankwacin hadisin Ibn Umar عن النبي صلى الله daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shahidi Allah ya duba dugun durbin nan abin nan yayi mun نعم يوا Aiko haƙuri kwamfuta inda da littafin ne da yanzu firar mun kamo shi. Ina neman tarjamar Zaid ibn Aslam. Ne mu ga arruwatu anhu. Zaid ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi. روى عنه أسامة بن زيد بن أسلم ومحمد بن جعفر بن أبي كثير باغندر بني محمد بن جعفر بن أبي كثير dukkan wanda ya damu da sha'anin ilimin hadith dole ya damu da sanin irin waɗannan sunayen don ba ba sunaye ne kawai ake faɗansu ba hakikatan mutane ne an yi su muhammad ibn ja'far ibn abi kathir al-ansari maulahum al-madani aho isma'il aha aho isma'il ibn ja'far isma'il ibn ja'far sahibul malik wa huwa al-akbar thiqatun min as-sabi'a
alamin sabi'a a cikin dabakat na'am cikin dabakokin eh a cikin tabaqat din da ibn sa'ad da shi ibn hajar ya sanya ba a wajen tabaqat din sa min as-sabi'a na'am babu bayani itlaq ismil kufri ala man taraka as-sala babu bayanin sakin kalmar kafirci akan wanda ya bar sallah duk waɗannan jinsin abubuwa waɗanda a wato ake danganta ake amfani da kafirci ba a zahirin sa ba wanda wannan a cikin wannan akwai raddi ga wato al-khawarij da suke sanya waɗannan hadisai suke ɗaukan su a zahirin su suke kafirta mutane da zunubi suka saba mai ijma'in musulmi a nan wajen
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال
na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce اذا راى ابن ادم الصدر idan ɗan adam ya karanta sajida wato ayar da take akwai sujada a cikinta الصدر ya yi sujada ائتمن الشيطان sai shaidan ya kau- sai shaidan ya ƙaurace ma wajen يبكي yana kuka يقول يا yana cewa ya kai cansa وفي روايه ابي a هريره riwayar abi kuraib يا ويلي ya kai cona قوم ابن ادم في السجود an umarci ɗan adam da yin sujada fasaja da ya yi sujada yana da aljanna وامرت بالسجود an umarce ni da yin sujada na ƙi فإلى النار ni kuma ina da wuta yana shi ma yana da dama ke
وحدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وكيع ابن الجراح الرؤاسي قال حدثنا الاعمش نعم wannan wani sha'ani za ka isi mutum alamantar kasala eh, wato wato hakikata akan hadisin da zai zo a ƙarshe ne eh a kuma wannan a zahir wannan tarjama ba ta haɗe da shi ba wasan dama tarjamar ijtihadin nawawi yasa ɗaya daga cikin abin da na so na rinka yi wato muƙarana da tarajim ɗin abu awan tunda shi muƙ- shi kusa yake da imam muslim a ga shi nasa fahimtar kowane hadisi irin wa'annan hadisan ya kawo su to amma gaskiya abin da yawa saboda ƙurewar lokaci ban samu aka kawo su ba amma tarjamar abu awana eh, ko shi Iblis ne da na'am ya ce an umar- an umarci da yin sujada walam yasjud walam na kaulin bin na ya bata kaga shi din ne eh to zai iya zamantowa haka cewar a barin sallah kafirci ne ba kasancewar ya shiga wuta amma wannan wannan wannan in aka ɗauke shi a zahirinsa ai zai iya ƙarfafa mazhabar kawari ko ba haka ba da zai ɗauka kan cewar tun da shi ai wakana minal kafiri eh, ya kafirce ma Allah ta hanyar kufur juhud Mm. Allahu a'lam na'am
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله na'am غير أنه قال فعصيت فلما sai dai shi ya ce a riwayar sa fa asaitu sai ne sako faliyan nar ina da wuta
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي na'am وعثمان بن أبي شيبة نعم.
كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير jarir na ga ibnu hazim ne wannan عن الأعمش na'am عن أبي سفيان abi sufyan talha bin nafi' قال سمعت جابرا يقول na'am سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة tsakanin mutum ya ce annabi sallallahu alaihi- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin mutum da kuma tsakanin shirka da kafirci barin sallah to ka gana an yi laƙin kafirci akan barin sallah to sai dai kamar yadda jumhur suka tafi a kai kan cewar a wato abin da yake din ya kai zai kai shi a'ilun ilal kufr amma imam ahmad ya tafi a zahirinsa yana ganin tarikus sala kafir wanda baya sallah kafiri amma aljumhur suna ganin akan cewar musulmi ne sai dai za a yi masa hukubar da ake makafirai shine a kashe shi haddan in an kashe shi kuma abin ne shi a makabirar musulmi in bai tuba ba saboda faɗin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na
قال حدثنا أبو حسان عن مسلم Abu Ghassan al-Misma'i
قال حدثنا إسحاق بن مخلد Abdahak ibn Makhlad عن عن abu a- a- a- a- abdahak ibn makhlad a a- abdahak ibn makhlad ainihin abdahak ibn makhlad abu asim annabi yawa abu asim annabi na'am عن بن جريج daga Abdullah- abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أبو الزبير شيني محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد شوى يا جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله يدد شي سمعت رسول الله صلى yana الله cewa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة tsakanin mutum da kuma kafirci da shirka barin sallah kun ga wannan hadisin ya zamanto sha- ah, shahidi ga hadisin A'amash akwai mutaba ga hadisin A'amash wanda ya tadlis Hmm. an an ah, ah, ah. na'am akwai mutaba
باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل واعمى babu bayanin cewa imani kasancewar imani da Allah ta'ala shine mafificin ayyuka
قال وحدثنا منصور بن ابي مصاحب na'am قال حدثنا ابراهيم بن سعد Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn ah, ah, Ibrahim ibn Sa'ad a ibn a ibrahim ibn abdurrahman ibn auf wa hawwala sanad قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد yace haddathani muhammad ibn ja'far ibn ziyad قال اخبرنا ابراهيم akhbarana na'am yani ibn sa'ad na'am
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افنى yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi falala قال ايمان بالله yace imani da Allah قال ثم ماذا yace sannan wanne قال الجهاد yace jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah قال ثم ماذا yace sannan wanne قال حج مبرور hajji na nagarta
وفي روايه محمد بن جعفر daga ri- a wata riwayar ta Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad قال ايمان بالله ورسوله imani da Allah da manzansa wato ya ƙara lafazin maimakon imanun billah imanun billahi wa rasulihi in aka yi shiru aka ce imanun billah to ya tazamman ya kunshi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam to raka yayin da aka faɗe shi min babin tauhidi
حدثني محمد بن رافع Muhammad ibn Rafi' sahib Abdul Razzaq kenan وعبد المحمد da Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd yana daga cikin malamai da suka rubuta Musnad akwai Musnad Abd ibn Humayd
عن عبد الرزاق Abd Razzaq ibn Hammam as-San'ani al-Yamani قال اخبرنا معمر Ma'mar ibn Rashid عن الزهري an Zuhri ibn Shihab بهذا الحديث da wat- bi hadal isnadi da wannan isnadin mithlahu kwatankwacinsa
قال حدثني أبو- ابو ربيع Sulai- a- ab- abu rabi' az-zahrani قال حدثنا حماد wal lafdhu lahu a- na'am a- qala haddathana hammad ibn zaid ibn dirham قال حدثنا هشام بن عروه hisham ibn urwa al-asadi maula al-asadi na'am حا wa hawala sanad قال وحدثنا خلف بن هشام khalaf ibn hisham واللمسه lafazin wannan lafazin sa ne قال حدثنا حماد بن زيد na'am عن هشام بن عروه na'am عن ابيه urwa ibn zubair kenan عن ابيه مراوح abi murawih al-laythi kunyatuhu ismuhu al-kunyasa ita ce sunansa abu murawih al-laythi
عن ابي ذر رضي الله عن عنه أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله yace na nace na nace ya manzan Allah اي الاعمال افضل ayyul a'mali afdal wanne ne cikin ayyuka yafi yafi falala قال الايمان بالله yace imani da Allah da jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah قال قلت اي كان افضل nace wacce ce wa- wa- wato wa- wa- wa- a- wane ba- wane bawa ne yafi falala a 'yan tashi قال أنفسها عند أهلها ya ce ran da ya fi wato a tsada a wajen masu a- a- wato a wajen masu shi bawan da ya fi kowa tsada a wajen masu shi ko bai wadda ta fi kowa ma- tsada a wajen masu ita وأكثرها ثمنا kuma wadda ta fi ta a sama a wa- wato a a tumuni annafasa shine kima wato kadari mai- a- mai mai daraja darajar darajar bawa in kamar bawa ne wanda yake ya hada ilimi Mm, ya hada ilimi a mutum ya ta- ya hada ilimi ya zama to bajimin malami amma kuma bawa ne to in aka tashi yantar da wannan bawan ba kamar bawa wanda yake ba haka ba. ko kuma aktharu thamanan yana da kuɗi in aka tashi sai da shi aka tashi sai da shi yana da tsada saboda haziki ne yana da basira ko saboda yana da kyakkyawar kama ko baiwa ce kyakkyawa ce to wannan a cikin arriqab a cikin rai da ake yantarwa to babu wanda ya kai ta babu wanda kai irin wannan halala na'am قال قلت وإذا أفعل nace ya rasulullah idan ban yi haka ba fa قال تجد الصانع tu'inu sani'an to ka taimaka ma mai sana'a
وتصنع الأفراح ko autas na uli akhraq ko kayi sana'a ka sana'anta ga wanda yake al akhraq wanda yake bashi da basirar yin aiki bai iya ba wato in kai wa- wato ka ka taimaki mai sana'a wanda yake yake bukatar taimako ko mai eh, a- mai dauka mai mai neman a dauka a dora masa kaya akan dabbarsa ko a tura masa mota ko kuma in ba za ka iya taimakon sa din ba to ka yi ma wanda yake shi bashi da sana'ar ba zai iya ba mace ce ka ganta tana so ta shiga cikin takura ko taya ta yi fanca ka zo ka yi mata ka canza mata tayar ta ko ka ka ce kawo motar a fita ko da ke in ka ce kawo motar sai ta ɗauka gudu za ka yi ta amin da ruwa ba na'am قال قلت يا رسول الله nace ya rasulullah أرأيت إن دعوت عن بعض الطعام ce to ka bani labari in nayi rauni ga barin aikata ai- waɗansu ayyuka fa ba ni da ƙarfin aikatawa قال تكف شرك عن ka الناس kame sharrinka daga mutane فإنها صدقة domin wannan sadaka ce منك على نفسك daga gare ka a kanka in dai ba za ka aikin alheri ba to kada kai shari in ba za ka yi alheri ba kada kai shari shi ma kansa wannan sadaka ce da ke na kunga wannan yadda dai addini yake koya mana koyawa kowane juyi dai mutum ba shi da wani uzuri kan bai aikin kirki ba dan akallan aikin kirki da za ka yi shine kada kai shari eh na'am قال حدثنا محمد بن رافع na'am وعبد بن حميد na'am قال عبد abdu ibn humayd yace أخبرنا shi ya ce akhbarana وقال ابن رافع shi kuma muhammad ibn rafi ya ce حدثنا haddathana Yusuf daga abdulrazzaq قال أخبرنا ya ce ma'amar ya ba mu labari ya karanta mana hadisi الزهري daga zuhri عن حبيب daga habib maula urwata bin zubair
عن عروة daga urwata bin zubair عن أبي daga abu murawih al-laifi عن أبي ذر daga abi dharrin عن النبي صلى daga annabi sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم da kwatankwacin wannan hadisin sai dai ya ce وتقيم الصانعة to ka taimaka ma mai sana'a أو تسمع بالآخر ko kuma ka yi ga a wato ka ko kuma ka yi sana'a ka aikata ma sa- ka yi sana'a ga wanda yake wa- wato ka aikata ma wanda yake ah- a wato a- a- ahraq wanda yake bai iya ba ai la alladhi la yuhsinu fi'la shay'i ah, alladhi wanda bai iya aikata komai ba bai iya ba ka taimaka masa shi yayi
wala yanzu kamar masu sana'a eh ah, wani tela eh da sauran irin da kwarai yanzu suna samun wannan fadalarka eh koya mutane sana'a eh in ba su karɓi lada ba ba in sun karɓi lada ku an biya su ladansu
shi wanda ya aka koya masa shi ne ba shi eh wanda ya biya aka koya ma kwarai wanda za a koya masa sana'ar ba eh
قال حدثنا أبو- أبو بكر بن أبي شيبة na'am حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن الوليد بن عزام عن سعد بن إلياس
na'am sa'ad ibn iyas نعم ibn iyas na'am أبي أمر أبي أمر الشيباني abi amrin shaybani عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه na'am daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أي العمل أفضل wani aiki ne ya fi falala قال الصلاة الوقت yace sallah a lokacinta قال قلت ثم عن sai na ce masa sannan wanne قال بر الوالدين ya ce biyayya ga iyaye قال قلت ثم عن ya ce sannan wanne قال الجهاد في ya ce jihadi a tafarkin Allah وما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه ya ce ba da bambar neman eh, wato ba abin da ya hana ni wato babu abin da ya sa ni na kyale shi neman eh, na kyale shi wajen nemi ya kara mun illa ira'an alai face tausayawa a gare shi wato da na ci gaba sun ma'ayyu haka zai ta gaya mu to wannan bam- ah, kun ga wannan ya nuna bambanci na ayyuka to yawanci malamai suna cewa wannan ya nuna a annabi sallallahu alaihi wasallam yana mura'atin mai tambaya kowa sai ya amsa masa da irin gwargwadon halinsa saboda wannan shaida ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam murabbi ne malamin tarbiyya ne kuma shine ma'anar abin da Allah yake faɗa wayu zakihim yana tsarkake su wannan tazkiya da ita tarbiyya dan haka yake ma kowa irin tarbiyyar da ta dace da shi to kuma haka ya kamata malami da masu tarbiyya su kasance yayin da mutum yake malami makaranta yara ya rinka kula da su ya rinka yi musu jarabawa wanda zai gane kowa irin abin da ya dace da shi eh, domin ya zamanto kowa ya yi masa mu'amala ta daban amma a zo ka haɗa mutane gaba ki ka yi musu mu'amala ɗaya wannan babu hikima a ciki wannan shine tafsiri mafi kyau da malamai suka kawo na ah, wato bambanci akan jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daban-daban kun ga ga ga- akwai na Abu Huraira akwai na Abu Dharr ga kuma na Abdullahi ibn Mas'ud kowa da irin abin da ya ruwaito na'am
قال حدثنا محمد بن ابي عمر الوكي na'am قال حدثنا مروان بن الفزاري Marwan Al-Fazari مروان بن الفزاري نعم قال حدثنا ابو يعقوب أي مروان ابن أبي معاوية الفزاري كان نعم حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن ايزار عن الوليد ابن عيزار عن ابي عمرو الشيباني لقى أبو أمر عن الشيباني لقى عبد عبد الله بن مسعود الله بن مسعود الله يتدشي قال قلت يا نبي الله يأتي ناتي يا النبي الله اي الاعمال اقرب الى إلى الجنه وانا aiki ne fi kusa da aljanna قال الصلاه على مواقيتها ya ce sallah a lokacinta
قلت وما- وماذا يا نبي الله
Eh, sannan sai na ce wa ma za da kuma wanne ya annabin Allah قال النور والجنه ya ce birrul walidaini ya wato biyayya ga iyaye kyautata ma iya- ga- ah, kyautata ma iyaye قلت وماذا يا نبي الله ya ce sannan na ce da kuma me ya rasulallah قال الجهل بن سعيد ya ce aljihadu fi sabilillah jihadi a tafarkin Allah kun ganin ya ce as-salatu ala mawaqitiha sallah akan lokacanta can kuma ya ce as-salatu li waqtiha sallah ga lokacinta me bambanci tsakanin biyu Eh, wannan a as-salatu li waqtiha ma'anarsa li awwali waqtiha sallah a farkon lokacinta Eh, amma kuwa eh amma as-salatu as-salatu ala mawaqitiha sallah a cikin lokacinta sallah a cikin lokacinta to wacce hmm? daga farko haka ce domin wajibi ne mu wassa amma wancan kuma yayi tafsisin falalar awwalul waqt eh da shi hadisin malaman fiqh suke kafa hujja na cewar awwalul waqt farkon lokaci shine yafi falala wajen yin sallar a wajen yin salloli Na.
hadisin da yake cewa as-salatu ala awwal waqti wannan ya karfafa shi ne wannan na'am da yi rauni
as-salatu ala awwal waqti as-salatu awwal waqti akwai wanda ya fito fili ya fito fili gaskiya ban kiyaye shi ba dai wanda ne wanda da riwaya ne tace as-salatu li waqtiha suke fassara shi da kan cewa ma'anarsa as-salatu li awwali waqtiha wannan marwan al-fazari mai sunanka ibn muawiya din kamar yadda na faɗa ban yi kuskure ba marwan ibn muawiya ay ibn al-harith ibn asma al-fazari abu abdullah al-kufi nazilu makkah wa dimashq thiqatun hafiz wa kana yudallis asma ash-shuyukh yana tadlisu tadlisu tadlisu na'am
قال وحدثنا عبد الله بن معاذ بن عمرو al-ambari na'am حدثنا ابي na'am قال حدثنا شعبه حدثنا يتي حدثنا شعبة ابن الحجاج حجاج الع- العتكي عن الوليد بن عيسى daga walid ibn al-aizar انه سمع وعمر أن- cewa ya ji sab- abu amrin shaibani قال yana cewa حدثني صاحب هذه الدار na- wan- ma'abuci mai wannan gidan ya bani labari ya gaya min hadisi واشار الى دار ya du- ya ko- ya nuna ya zuwa ga gidan abdullahi abdullahi bin mas'ud قال سالت wannan ya nuna wato mazidin saninsa ga ibn mas'ud ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اي الاعمال احب waɗanne ayyuka ne suka fi soyuwa a wajen Allah قال الصلاه على وقتها ya ce sallah a kan lokacinta قلت ثم اي da ce sannan wanne قال ثم بر الوالدين sannan bi sannan kyautata ma iyaye قلت ثم اي sannan na ce sannan wanne قال ثم الجهاد في سبيل sannan jihadi fi sabilillah قال حدثني بهن ya ce ya gaya mun su والوسطى وجدته da na nemi ya ƙara mun lazadani da ya ƙara mun da ya nemi ya ƙara mun tun ma'ayyu tun ma'ayyu ɗinnan da ya yi ta ƙara mun
قال حدثنا محمد بن بن بشار da قال al- حدثنا محمد بن جعفر da gundur kenan قال حدثنا شعبة ya ce shu'uba ya gaya mana ha- bi hadal isnad da wannan isnadin mithlahu kwatankwacinsa وقال وأشار ya ƙara wa ashara ila dari abdullah وما سماه لنا bi bai ambata mana sunansa ba sai kawai ce haddasa na sahibu hadhihi dar wato wanda ya nuna kan cewa gidan sananne ne Mm.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه na'am daga Uthman ibn Abi Shayba قال حدثنا ابي daga Jarir عن الحسن بن عبد عبيد الله daga Hassan ibn Ubaidillah عن ابي عمرو بن الشيباني daga Abi Amr al-Shaybani عن عبد الله daga Abdullah ibn Mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga Annabi sallallahu alaihi wasallam افضل الاعمال yace fiyayyen ayyuka او العمل fiyayyen aiki الصلاه بوقتها yin sallah akan lokacinta وبر الوالدين da biyayya ga da kyautata ma iyaye na'am za a canza
Dan bayani a kan ruwa urwa eh
wata bin Sa'ad. kuma a baya akwai hadisin da aka kawo ya haya bin ya haya tamimi eh sai kuma wani ya annisa haya buri shi ne annisa buri kuma bin ya haya bin ma'ina ya ibn ma'in daban ne
eh a da hayan ne a gaba kuma sai aka ce an ya haya shi ma bayan a wancan ya haifa daban ne wancan ya haifa daban ne